رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata bakwai ga watan zulkida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da bakwai ga watan shida miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin irshad fasilun al'adhanu sunnatun kiran sallah sunna ce mu'akkadatun abar karfafawa ma'ana kiran sallah sunna ce mai karfi amma ga suwa lil musallin al farda ga masu sallan farilla sallar da ba ta farilla ba ba a mata kiran sallah ba sunna ne kiran sallah gare ta ba sannan fi wakati shi ma farilla in za a yi akan lokacin sa idan lokaci ya wuce za a yi sallan farilla ko da akwai wa'anda kuke so su zo ku yi sallan ba sunna ne ku yi kiran sallah ba tun da lokaci ya wuce kuma jama'atan sai idan sallan a jam'i za a yi banda mutum shi kadai a gidan shi zai sallah ba sunna ne kiran sallah ba wala yu'azzinu wala yuqimu illa muslimun ba mai kiran sallah ba mai ikama sai musulmi kafiri duk zaƙin muryan shi duk yadda yake son ya tada sallah ko ya ikama za mu ce sai dai ka musulunta ba musulunci ba zai yiwu ya kiran sallah ko tada ikama ba zakarun kuma sai namiji banda mace mukallabun sai balagagge mai hankali banda yaro karami ko mahaukaci duk yadda ake son ya tada ikama ko kiran sallah ba za a bari yayi ba saboda ya rasa sharadi daga cikin sharadai arifin bil auqati haka nan mai kiran sallah sai masanin lokutan sallan kar ya zo rika maka wa mutane kiran sallah lokaci bai ba dole ne duk mutumin da yake so ya ladanci abu na farko ya je ya san wa'anne ne lokutan sallah dan ya rika kiran sallah akan lokaci ya shiu kalimatihi zai biyunta kalmomin kiran sallan so biyu biyu ake faɗa illal akhirata sai dai ainihin da jumla na ƙarshe na la ilaha illallah wannan so ɗaya ake faɗa wa yurji'u fi shahadataini haka nan zai maimaita cikin kalmar shahada guda biyu din ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wa'annan so biyu zai maimaita bayan ya faɗa hankali zai ɗaga murya ya sake faɗa ina jin mun karanta wannan duk a risala ko wa yazidu taswiba fi subi kuma zai dado taswib shine as-salatu khairun min an-nawm fi subi a sallan asuba wala yajuzu qabla al-waqti baya halatta ayi kiran sallah kafin lokaci illa la sai ga sallah asuba kadai wal iqamatu ta da iqama akadu ita ce mafi karfi fiye da kiran sallah kiran sallah sunnatu muakkada muka ce sunna ce mai karfi amma iqama ta fi ta karfi fayuqimul qabi kaga kenan mai rama sallah kaga a can muka ce wanda wanda zai kiran sallah sai idan a sallan farilla wanda lokacin ke kenan amma ita iqama alqabi mai rama sallah ma zai iqama misali kun taru za ku rama sallah lokacin ta wuce za ku yi iqama wal munfaridu mai sallah shi kadai ka can muka ce a kiran sallah jama'atan to a iqama munfaridu mai sallah shi kadai ma zai iqama wa yutiru kalimati kuma zai ainihin daidaita kalmomin ikama din kalmomin ta so daidai ake fada illa takbira sai dai kabbara har a ikaman ma kabbarori so biyu ake fada wa yustahabu kaunuhu sayyidan an so kasancewan mai kiran sallah ya zamo mai murya wanda in ya kwara za a ji wuri mai nisa mutabashiran ana so mai kiran sallah ya zamo mai tsarki ba so ya zo ba shi da tsarki ya kiran sallah ala uluwin kuma ana so ya hau kan tudu kamar hasumiya ko kan wani tudu ya kiran sallah da yana na nesa zai ji mustaqbilan kuma ana so mai kiran sallah yanzu ya fuskanci alqibla amma wala ba'sa bi tasaffuhi yaminan wa shimalan babu laifi dan ya juya fuskar shi gefen dama da hagu saboda jiyarwa wala yashtagilu bil akli mai kiran sallah kar ya shagaltu da ci da sha wal kalami kar ya shagaltu da yin magana yana kiran sallah yana kiran sallah yana cin wani abu ko yana kiran sallah yana hira ko yana magana kar ya shagaltu da wannan yana bata kiran sallah wa yabni yasiri amma ya gini ga sassaugan shi yanzu misali yana cikin kiran sallah ya ce wane ya ce na'am sai ya kiran sallah to ya ci gaba kawai tunda kadan yayi amma in ya tsaya aka yi hira yana kiran sallah to wannan kam ya rusa kiran sallah ya ke sabo ko yana cikin kiran sallah ya dan kurdi wani minerals ko ya dan balli goro ya ce in kadan ne ya gina amma in yayi yawa musamman a ka abinci yake kai ai ba sai ya ci abincin nan ya zauna ya take abinci to in ya tashi ya sake sabon kiran sallah da me na hidai na kuma kan akan ne ko kan eh duka biyu duka biyu wala yashtajiru bil akli wal kalami wa ibni al yasiri aha wal ama makahu yuqallidu zai ratayu da arifan masani bil wakati ga lokaci makaho ya halatta a sashe liyadanci amma ba zai iya dogara da sanin shi ba dole zai ratayu da wanda ya san lokaci kuma ka san shi har a wajen ainihin lokacin sallah akwai bambanci tsakanin mukalladi da mujtahidi idan mutum mujtahidi ne bai halatta ya takalidi da kowa ba dole sai ya yi ijtihadi ya gano lokacin sallah yayi sannan yayi sallah hakanan ainihin mukalladi to shi kanshi makaho in mujtahidi ne to ba zai yi tunda makaho ne dalilan da za su nuna min lokaci yayi din dalilan kaga tunda shi makaho ne ba zai iya ganin dalilan ba to zai dogara da ainihin wani ne wajen dalilan shi ba wajen ainihin yayi takalidi da shi takalidi amma ba zai je wani eh da Allah duba mun abu kaza tauraro kaza din nan daidai wuri kaza yake ina yake in ya faɗa zai ce to yanzu lokaci yayi kaga ijtihadin sai ya amfani da shi yawwa haka wajen ainihin alƙibla ma duka aha wala yu'azinu lil qada'i mutum ba zai kiran sallah don ramako ba walal munfarid haka nan makadaici ba zai kiran sallah shi kadai ban bai wancan na hadisi abi sayyidi da yake an kana jeji ba wan nisa'u mata yuqimna za su ta da iqama li anfusihin daga kawunan su kowace za ta yi sallan ta ta da iqama ma kanta in kuma jam'i za su bi in an ta da iqama shikenan ba su da wani sabon ta da iqama wani diba lisami'ihi an so ga wanda ya ji mai kiran sallah hikayatu ya kwaikwayi yi mai kiran sallah ɗin har zuwa ƙarshe sai ya tsarin kwaikwayon wai badilul hauƙalata min alhai'alati zai canza da hauƙala in limami in zadani ya hai'ala idan ladani ya ce hayya ala sala ko hayya ala fala shine hai'ala shi kuma sai ya canza da hauƙala ya ce la haula wala quwwata illa billah shine hauƙala din da liman yayi aladani yayi hay'ala shi sai ya hauƙala a maimakon wannan hay'alan wajen kwaikwayon ladani da zai wafin nabilaki haka nan in yana cikin nabila ma zai kwaikwayi haki zai kwaikwayi ladani ila munta shahadatai ne har zuwa kuryan kalmar shahada biyu ne ce hayya ala sala sai ci gaba da ainihin nafilan shi amma a farilla ne ko malamai suka ce ba su yi kwaikwayon waya kulu sai ya faɗi idan ladani ya gama kiran sallah ya gama kwaikwayo ko shi kanshi ladanin ya gama kiran sallah sai ya ce Allahumma ya Allah rabba hazihi da'awati tamma ya ubangijin wannan ainihin addu'a cikakkiya was salatil qa'ima ya ubangijin wannan sallah madaidaiciya ko matsayayya ati muhammadan ya ubangiji ka zaito annabi muhammad alwasila wal fadila ainihin wasila da fadila wasu darajoji ne wanda Allah yake banci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi wa darajatar rafi'a da kuma wannan daraja madaukakiya wa ba'athu maqaman mahmudan ya Allah ka tashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ainihin matsayi abin yabo yabo kamar yadda ya zuwa Qur'ani a sa'ani ba ta karabuka maqaman mahmuda allazi wa at-tawka jiba yace wanda ka masa alƙawari kace a sa'ani ba saka innaka la tukhliful mi'ad ya Allah kai ba ka saba alƙawari Allahumma ya Allah iskina ka shayar da mu min haubihi daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka shayar da mu bikasi da gidauniyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shi zai diba ya ba mu sha mashraban mashaya ne ko kuma sha ne hani'an mai daɗi sa'igan mai sauƙin haɗiya rawiyan mai ƙosarwa gaira kazaya ba muna masu kunyata ba wala na kisina ba muna masu warware alƙawari ba bi rahmatika muna roƙonka dan rahamanka ya Allah ya arhamar rahimi sai anan ko mu karasa istiqbal ya isa eh kadan ne mu karasa ku faslun istiqbalul qibla fuskantar alqibla dai sharqun fi salati sharadi ne a sallah idan mutum yazo zai sallah sharadi ne ya fuskanci alqibla illa fi shiddatil khawf sai dai a tsananin tsoro lokacin da ake cikin tsananin tsoro to a wannan lokacin fuskantar alqibla ba sharadi bane zaka iya sallah kana fuskantar ko ina wata haƙuƙi ya kana haƙiƙancin da alqiblan ka tabbatar da ka fuskanci alqiblan sharadi ne sannan wannan bilaki sai kuma a nafila fi safarin kasiri a tafiyan da ainihin ya kai a kasaru shi ma ainihin fuskantar alkibla ba sharaɗi ba ne za ka ala dabbaci in mutum yana kan dabbarsa zai iya fuskantar ko ina ya yi sallah wayar zamu mu'ayina ha isabatuha kaga nan mun ce istiqbalul qibla mun kace kuma ta haƙuƙi ko kaga kenan anan fa yanzu mu'ayina ha isabatuha isabatu a dacewa da ainihin kibla ɗin yalzamu ya lizinci mu'ayina mai kallon kibla yanzu misali ga ka a cikin harami ga ka ba a gabanka to in ka dan karkace komin karkacewar sallar ka bai ba dole ka fuskanci ainihin ainihin alƙibla ɗin ainihin ɗakin ƙaban shi yasa za ga sahu ma a kewaye yake za ga duk inda aka sa ainihin alama na sahu za ga direct yana kallon ƙaban ne yana ɗan bodewa sai mu ce bakar sallah tunda kana kallon ta to ya rijince ka ka samu haƙiƙanin ainihin ɗakin ƙaban wa gairahu wanda kuma baya kallon ainihin kaba din to kawai jihatuwa zai fuskanci jihar kaban ne yayi sallah sai dai anan ma akwai bambanci tsakanin na kusa da na nesa yanzu misali mutumin da yake cikin garin makka kaga ai jihar kaba din hakika ya santa shi yasa ma za ka ko ina ana nuna kibiya ga inda take ga inda take amma idan kana wani gari kawai jihar in an ce ma alƙibla tana yamma kawai yamma za ka kalla kai sallah ba mamaki da za a yaye jabi ita tana can kai kuma ga inda ka kalla in dai jihar da take ka kalla shi kenan yayi aha shine jihatuwa ba fa in ashkalat idan ta rikitar da mutum yau yawa yi gari ya rikice ya rasa gane ina ne alqiblan taharra to yanzu ya kirgado tunda ai yanzu yana cikin hayyacin shi kawai ta rikitar da shi ne ba ana samun haka ba ka je wani unguwa kawai sai ka rikice ka rasa gane ina ne alqibla to yanzu a nan tun da rikicewa kai ba wai hankali ne bar jikinka ko ka ɗimauce ba yanzu a hankalinka sai ka tsaya kai kirdado yanzu misali mutum ne je kamar gamboru ko ya je wani unguwa daban kawai ya zo zai yi sallah ba jama'a a unguwar ya duba ba wani masallaci a kusa kuma ya rasa ta ina ne alƙibla to yanzu a nan ta harra sai ya kirdado sai ya tsaya ya yi tunani ya yi tunani yanzu unguwar mu daga nan unguwar daga ina ne ina ake bi kaza in ya gama iyata inda tunanin shi ya nuna mar nan ne alƙiblan kawai sai kalla ya sallah shi kenan sallah shi tayi kaga wannan wanda yake cikin hayyacin shi kenan to fa in ta hayyara anan akwai gyara fa in ta hayyara ta kayyara mu ne yake fa in ta kayyara to sai ka sa ta hayyara sannan ta kayyara haka yasa mu kwana kuma yawwa fa in ta hayyara idan ya dimauce mutum ne kaga wancan muka ce in ya rikitar yana cikin ayyukin shi rikicewa yi wannan kuma ɗimaucewa zai iya samun ka a cikin gidanka ma yanzu misali kana cikin gidanka wani abu zai same ka ka ɗimauce ka rasa gane gane alƙibla to in irin wannan ya samu mutum kaga zancen a cewa yayi tunani ne ya karda dowar taso kawai ta kayyar jihata kawai ya zaɓi jiya ɗaya ya sallah kar ya bari lokacin sallah ya wuce yana cikin imuwa yanzu misali mutum ne aka kamar wani labari sai ya harbar da hankali ya ɗimauce ya rasa ma ina ne alƙibla kuma gashi an yi kiran sallah lokacin sallah yayi to kawai ya zaɓi jiya ɗaya ya sallah tunda ba zance ya yi kirdado dan ba a cikin hayyacin sa yake ba amma wakila wasu malamai suka ce kai akwai mafita ne ya wuce wannan me mafitan yusalli arba'an ila arba'in jihati suka ce kawai yayi sallah huda ji a huda dole ne ya ji a hudun nan akwai killa a ciki saboda haka me zance wani kirdado wani ka zabi ja a'a kawai yanzu ka ce wata kila nan ne in kai sai ka ce wata kila nan ne in kai sai ka ce kila nan ne kila nan ne ka koma ina ne ka samu a ga wannan shine ihtiyari ko shine yace yusalli arba'an ila arba'in jihati to fa in tabayyana al-khadaw idan kuskure ya bayyana fi asna'iha a cikin tsakiyar sallah yana cikin sallan sai ya bayyana ashe inda yake fuskantar nan ba nan ne alƙibla ba ya zai istidara kawai ya juya ya fuskanci alƙibla yanzu misali ka zo mun sauke ka nan mun kama ruwa kayi alwala kawai da ka tada sallah sai kana kallon nan ha ya gina yana hudu ya ce alaji ai ga alƙiblan kawai yanzu ko raka nawa kai sai ka juya ka ci gaba da sallan ka kawai istidara mutum ya juya ya fuskance ta haka nan ko makawo ne sai a kama shi a juya shi ba ai babo ba a'a kawai ka kama jikin shi ka juya shi daidai sai ya ci gaba da sallan shi abin da yayi na baya kaga ai ba da gangan bane sallan shi yayi la i'adata kuma ba zai wa badaha idan bayan ya gama sallan kaf sannan sai ya bayyana shi inda ya fuskanta ba alƙibla bane to la i'adata babu sake sallah sallar su ta yi kaga wannan ji ya saba da karatuttukan kananan can ko wa ghairul mujtahidi to wanda ba mujtahidi ba fa yuqallidu arifan zai ratayi da wanda ya san bi jihati a jihar alqibla din wanda ya san ainihin alqibla in kai ba ainihin mujtahi ka san mujtahidi ba ruwan shi da ainihin sai ya ratayi da wani dan gari ko ya tambaya a'a shi yanzu haka ma yanzu yau din nan da daddare idan mutum mujtahidi ne yana kallon sama zai ce ma to ai ga adilat ka san akwai taurari da ake cewa adilatul kaaba za ka gansu guda hudu kamar ginin kaaba din wanda duk inda ka gansu ko a cikin jeji ne suna nuna ma nan ne alqibla to duk mutum mutumin da ya san wannan ba ruwan shi da ratayewa da kowa kawai lokaci na yi zai duba adillan shi sai inda dalilan shi suka nuna mana nan ne alƙibla sai fuskanta ya yi sallah to amma idan mutum ba mujtahidi bane to dole ya ratayu da arifan masani bi jihatiya da jihar ta dole ya tambaya inda aka nuna mar kuma dole ya amfani da nan ya yi sallah kal'ama kaman makaho makaho ne alwala zai yi sallah ya ce da Allah jama'a daidaita ni alƙibla kuma an daidaita ka din ba ainihin taurin ka ni ya za ku sani nan kaza a'a ai kai baka sani ba baka gani din da aka daidaita aka ce ma babu yayi daidai kawai kai sallan ka haka shine ainihin saukewa a hakinsa wadatil alqaryatil muslima amma mutumin da ya shiga garin musulmi ya amadu ala mirabiya dole ya aiki a bisa mirabin garin ko da ya saba da ijtihadin shi kai mujtahidi ne ka zo garin musulmi da manyan malamai a garin kawai wai sai ka ga ya masallacin an gina shi yana kallon ainihin arewa kai a iya sanin ka inda aka gina masallacin nan arewa yake kallo kai ko mu jita yi ne to yanzu ba mu yarda da ijtihadin ka ba dole kai amfani da mirabin wannan garin saboda jama'a musulmi ba za su taru akan bata ba